yana aiki da rubin da biyu da waɗannan ne fara suke da kaya da ayar nuna nuna suna zalimai an an yi katilu cewa su yaƙi wa hazihi wannan awwal ayatin nazala ita ce ayar farko da ta fara sauka cikin jihadi a cikin hukuncin yaƙi da annahu dan cewa su ne saboda annahu dalilin cewa su zulimu an zalunci su mu'minai bi zulmin kafiri na iyahu a inda kafirai suke zaluntan masu imani wa anna allaha kuma dai ubangiji na qadirun wallahi mai iko ne ala nasarihim bisa ga taimakon mu'minai
الذين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لوجبت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
kuma lazina su ne waɗannan ukuridu da suka fita min diyarihim daga gidajensu da gayar haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba fil ihraji a wajen fitar da su ma ukuridu ai ba su fita ba illa an ya kulu ba ce dan sun ce ne ai bi qaulihim saboda fadar su sun ce rabbuna allah wahdahu Allah shi kaɗai ne ubangijin mu wa hadhihi alqawlu wannan fada da suka yi ko haƙon gaskiya ne bal ihraji bihi cewa a fitar da su daga gari don sun faɗi Allah ne Ubangijinsu ya zo ihrajin an fitar da su ne da gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wala wala da wallahi nasa ba alhum bi ba'alin ba dan da ba dan da tun kudewar na ubangiji ga mutane ba inda sashi ke tun kuɗa sashi badalin ba'alin shi ne musanyin nan na sashe minan nasa daga mutane lahu da mata sawani'u wallahi da an rushe wurin ibada ya zo duk tashdidi da yin tashdidi na takfiri saboda yawaitawa ya wa duk tashdidi ko ko a zo da tashdidi sawani'u shi ne wurin ibada ga lir rubani ga masu ibada wa yawan da kuma coci sana'ikun shi ne coci nasara ga nasara wa salawatu da kuma wurin ibada dai kana isar yahudi shi ne wurin ibada da yahudi suke ibada bil ibrani yake da yare na ibrananci wa masajidu da kuma masallatai da musulmina da musulmai yuzkaru fiya hasa mullahi da ake ambaton Allah a ciki ai suna mawa'i ne ila mazkurati a cikin wannan wurare da aka ambata wa tan qati'ul ibadati ita ibada tana yankewa jihara jiha saboda rusa wurin ibada wala yansuranna Allah man yansuruhu ai da sannu Allah zai taimaki wanda ya taimaki addini ne ai yansuru dinahu ya taimaki addinin Allah inna Allah na Allah la qawiyyun wallahi mai tsananin karfi ne ala halqihi ga halitta sai azizun kuma Allah mabuwayi ne mani ol wanda yake mai karewa ne sai sultanihi a cikin mulkin shi wa qudratihi da iko ne allazina إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
allazina su ne waɗannan in makkannahun fil arli in mun tabbatar da su a bayan ƙasa dina sarihim da taimakonsu ala aduwayim akan makiyansu a ƙamus salata za su tsayar da sallah wa ata zakka su bayar da zakka wa amaru za su yi umarni bil ma'ruf da ajin sabawa na alhairi wani hau kuma za su yi hani an munkar daga ajin kyama jawabin sharɗi wannan shine jawabin sharɗi wa huwa shi wa jawabuhu da jawabin shi salatul mawsuli sadarwa ne na ajin sadarwa da yuqaddaru ana kaddarawa saboda gabanin shi ana kaddara hom cewa hom mubtada wannan fara zance ne walillahi aqibatul umuri karshen al'amura dai duka ga Allah suke komawa ai ilaihi marji'uha ai makoma al'amura duk ta tabbata zuwa ga Allah fil akhirati a ranar karshe wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qawmun nuh wa 'ad wa samud وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب المدين وقوم موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير وإن يكذبوك إن سن قريتاك إلى آخره har zuwa ƙarshen wannan kissa fihi tasliyatun wannan lallashi ne lin nabi sallallahu alaihi wa sallama wai in kafiran maka sun karyata kai hankuri faqad kazzaba da qablahum qaumun nuhin mutanen annabi sun karyata annabi nuhu sun karyata shi kafin zuwan naka jama'a ta ani su qaumin wannan mata tawa ne na mutane bi itibarul ma'ana tare da lura da ma'ana wa adun da kuma adawa qaumu hudu sune mutanen annabi hudu والثمود دسموداوا قوم صالح متانا النبي صالح وقوم ابراهيم متانا النبي ابراهيم ما سن قريتا شي وقوم لوط ده متانا النبي لوط واصحاب مدينة da mutanen madayana kauma shu'aibin su ne mutanen annabi shu'aibu shi ma son karyata shi ko zuba musa haka nan an karyata annabi musa kazzaba wani kyaftu wani bace kuɗe ne ya karyata shi la qaumu a'a ba cikin mutanen shi bane banu isra'ila ai kazzaba ha wala yarsulahum duk waɗannan da aka faɗi sun karyata manzannan su falaka uswatun bihin ya rasulullahi kai koyi da su kai hankali fa amalaitu na yi jinkiri ne daga kafiri daga kafiran nan ai an halatuhu na yi musu jinkiri da ta hirar iqadi da jinkirta saukar da azaba lahum gare su kuma hakatuhum sannan ne rike su bil azabi da saukar azabatawa kun fa kai fa nakir yaya za su zama masu musun azaba ta ai inkari inkari na alaihim gare su bisa kazibihim da karyata wa su da ihlakihim da kuma saukan musu da halaka wal tambaya anan ta zo da takariri don tabbatarwa ne haihuwa kikon wannan ne afkuwa ne mawuti a wurin afkuwa shi ba ka ayyan ka ayyin qaryatin ahlakana wa hiya zalimatun fa hiya qawiyatun ala urusha ودين معقلة وقصر مشيد
faka ayyan aiko da yawa kam min karyashin da yawa alkarya a halakatu ha na halakar da ita alkaryan wa fi qira'atin a wani karatu aka ce a halakana ha wa hiya zalimatun ita wannan alkarya tana mai zalun cika kawunanta ai ahalu ha su mutanen alkarya su ne ke zalunci bi kufriyam saboda sun butulce ma Allah faya hawayatun tana mai faduwa sake hatun tana mai faduwa ala urusha ha bisa ga rufin ka ai su kufi ha shine rufin wannan kasa wa kan min ba'i wa kan min bi'irin da yawa kuma za su samu rijiya mu'attalatin abin wucin tawwa masarukatin wadda take abin bari da mauti ahali ha saboda ahalin inda rijiyar take sun kare wa kasarin da kuma katanga mashidin wadda take madaukakiya rafiqin wadda take madaukakiya halin sai ka ga tawo tinta ita katanga ya mauta ahali saboda mutuwan ne shi wannan katanga afalam
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور أفلم
haka lam yasiru shi yanzu ba za ka tafi ba ai ku fara maka ta kasaran maka ba ka tafiya fil arla a bayan ƙasa fata kuna lahum qulubun sai ya kasance suna da zukata ya tsiluna biha da suke hankalta da ita ga ma nazala abin da ya sauka bil mukazzibina ga masu ƙaryata manzanni da suka zo kaulahum gabanin su aw azanu ko ko kunnuwa ya sama una biha da suke ji da kunnuwan nan a habaruhum labarin waɗanda suka gabace su bil ihlaki da halakarwa wa harabil diyari da kuma rushe gidajensu faya ta jiri sai su lura da wannan fa inna ha cewa ita ayal kiskata wannan kiska la ta amal absaru idanu ba ta makancewa walakin sa ne ta amal qulubu zukata su ne masu makancewa allati kiska dori wannan da ke cikin kirin za ta akidon wannan karfafawa ne wa yasajilunaka
ولم يخلف الله وعده ولم يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك فألف سنة مما تعدون وكأي من قرية مثلها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير wayan sa'ajiluna ka bil azabi ya rasulullahi wai suna neman a gaggauta saukar da azaba daga maganganun da suke cewa Allah yana yin azaba walan yuhlifa Allah wa'dahu shi ko Allah ba ya saba alƙawarin da yi bi inzalil azabi da saukar da azaba ga makiya annabi fa an jazau Allah ya zartar da alƙawarin nan yawan badarin ranar da aka yi yakin badar an kashe kafirai da yawa wa inna yawman ka ga dai wannan yini guda inda rabbika a wajen ubangijin kanin ayyamil ahirati a cikin kwanakin ranar lahira da saboda da azabi dalilin saukar azaban nan ka alfi sanatin shi ne gudan na yana tamkar shekara dubu ne min mata udduna ga abin da kuke lissafawa ya zo da ta'i wani ya isa duniya a nan duniya wa ka ayyan aiso da yawa min karetan alkarya amalaiti nake yin jinkiri da hagare ka wa hiya zalimatun tana mai aikata zalunci ثم أهدتها سنة ركيتا المراد أجنسي دا القرية نندي أهلها مكانا القرية وإلي المسير مقوما قليل تتبت عند الله المرجو يتسي مقوما قل يا أيها الناس أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
قل يا مس يا أيها الناس يا كومتاني أي أهل مكة مزونا مكة إنما أنا لكم نذير ni dai mai gargaɗi nake gare ku mudinin wanda yake mabayyani bayyana la yan zari mabayyanin gargaɗi wa ana bashiran wannan kuma mai bishara nake da mu'mini na waɗanda suka yi imani da Allah والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم allazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai lahum magfiratun akwai samun gafara gare su yana zunubi daga barin zunubban da sun kai wa rizqan kuma za su samu arziki karima wanda yake mai girma huwal jannati shine gidan aljanna والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم
wallazina sa'au waɗannan da suka yi tafiya suna banna fi ayatina a cikin ayoyin mu alqur'ani shine alqur'ani bi ibtaliha suna bata ayoyin alqur'ani su wajizina wai suna ganin kaman masu gajiyawa suke na nittiba'in nabiyyi tare da biyar annabi ayyan subunahum ana danganta su ila al'ajr zuwa gajiyawa wa yusaddunahum kuma ana damure su alal imani gabarin bayar da gaskiya aw muqaddari na ajazana anhum ko ko suna kaddara wai mu mun gaza gare su in ji Allah wa fi qira'atin wa wani karatu mu'ajizina ay musabiqina suna masu tserewa da na gare mu an yi nuna wai su kafirai suna zaton an ya tutuna wai za su kufce mana bi in kare mu ba su saboda suna musun tashin alkiyama wala iqaba kuma suna cewa wai suna musun cewa Allah na yan azaba to ulaika masu wannan dabi'a ashabul jahili su ne ma abuta wuta annar ita ce wuta amma
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنيت ألقى الشيطان في أمنيته فينطق الله ما يلقي شيطان ثم يلقي الله آياته والله عليم حكيم وما أرسلنا من قبلك من رسول أيضا أيقون منذوب زبان زوان كالنبي هو نبي شيني النبي أمرا da aka umarce shi duk tabligi da isar da manzanci wala nabiyyan ko ko wani annabi ay lam umar wanda ba umarce shi wajen tabligi da isar da manzanci illa idza tamanna sai yayi guri ay qara'a ya yi karatu alaƙar shaidanu sai shaidan ya jefa wani abu fi umarni ya fi cikin karatu ne a yi ta yi a cikin karatu laisa min ma laisa min alqur'an abin da zai karanta wanda ba cikin alqur'ani yake ba mimma yarlahu al-mursal ilayhim ga abin da waɗanda aka aiko gare su za su yarda da shi wa kad qara annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aiki mai tsira da aminci ya karanta fi suratul najmi a cikin suratul najmi ga majalisin min quraishin a wani mazauni da aka yi na quraishawa ba da afara ya yi tumalla to wani uzza wa manata da suka da uhura zai liƙa da shaidani sai shaidan ya jefa wani abu ala lisanihi ga harshen annabi min gairi ilmihi sallallahu alaihi wa sallam bihi ba tare da annabi ya san abin da shaidan ya jefa ba sai ya ce ka ce tilkar zarani kulawaya wa inna shafa'atuna la turtaja fa farihu bi zalika sai suka yi farin ciki da cewa wai annabi ya ce a'a ai waɗannan mu ne manyan alloli kuma ceton mu ake kauna sai suka yi farin ciki da jan wannan don ma a habara hu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya ba manzon Allah labari kuma alƙafa shaidan da abin da shaidan ya jefa a lisani ga harshen annabi min zalika na wannan kuskure fahadina sai ya shiga damuwa fasulliya da hadhihi al-ayati sai aka cire mashi damuwar da wannan aya li ya dama inna don annabi ya nabi fayan sallahu ma yalki shaytan duk Allah ya bata abin da shaytan ya jefa ayyub din Allah ya bata wannan haruffa da shaytan ya jefa a bakin annabi sun mai hukumullahu ayatihi sannan Allah ya kyautata ayoyi ne ayyukan gifu ha ya tabbatar da ayoyin shi cewa ga abin da yake wancan ko sharrin shedan ne wallahu alimun Allah masani ne bi ilqati shedani da jefa wannan ta shedan ga ma zikira abin da aka ambata hakimun kuma Allah gwani ne fi tamkinihi a cikin tabbatar wasu minhu daga gare shi cewa ya fa'alu ma ya sha'u Allah shi ke aiki duk abin da ya so li ya ja'ala
يزكي شيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ولقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد zai ga ala don Allah ya sanya ma ya liƙi shaiɗanu abinda shaiɗan ya jefa ya zama fitinatan wannan jarabawa ne mihinatan jarabawa ne lillazina ga waɗannan da suka zama akwai maralon shakkun kokonto fi qulubihim a cikin zukatan wani fakon kuma akwai munafici a zukatansu wal qasiyatu qulubuhum da kuma wanda zukatansu ta bushe ayar mushrikina shine mushrikai an qabula al haqqi daga barin karbar gaskiya wa inna zalimina kaga dai azzalimai al kafirina kafirai da fi shiqaqin wallahi suna cikin sabani da idin wanda yake manisanci da latin sabani da wilin wanda yake mai tsau ma annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da ma'aiki ne tsira da aminci wal mu'minin da sauran mu'minai ayatu zara ala lisanihi zikra alihatim bigyan da ambaton allolinsu ya gudana a halashe ne jumayar mihim da abin da za su yarda da shi sun ma'ubda da zalika sannan Allah ya bata wannan harufa wa ne alama ya da kuma
فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولي علم الذين أوتوا العلم دون ودنن da aka ba su sani su san ayat tauhid aka ba su tauhidi wal qur'an da al qur'an annahu cewa shi ayat qur'an al qur'an na al haqq gaskiya ne min rabbika daga ubangijinka fayominu to su bayar da gaskiya biyi da shi fato hubita ayatata mahanna lahu qulubuhum zukatan su kanatu da shi wa inna allaha yanzu ubangiji allah la hadin ladina amanu shine mai shiryar da waɗanda sun kai imani da la saradin tariqin zuwa ga tafarki mustaqimin wanda yake na daidai ai dinin islami shine addinin musulunci wala yazaluna kafaru
تأتي يوم الساعة بغتة أو يأتي يوم عذاب يوم أقيم ولا يزال الذين كفروا وأن لم تكن يبتلت باس بشي واسي من يكن شكل سنة تكن كنت منه أي القرآن شيني سنة كنت على القرآن لما ألقاه الشيطان لأجن الشيطان من يجيف على لسان النبي لهذا شنن النبي ثم أبعل سنة الله بات ونا أبو حتى تأتي يوم الساعة حتى تاشن القيامة يا زي كيمك بغتة مالي أي ساعة موتهم شيني لوكشم mutuwarsu awal kiyamati ko ko tashin alkiyama ya zai ke musu shaja'atan mane aw ya fi yahum azabu yawmin aqinin ko ko azaba ta rana ba karariya ta zo masu ko yawmu badar shine ranar da aka yi yakin badar la hayra fihi lil kuffari wannan rana ta badar babu alheri cikin ta ga duk wanda aka kafiri karihi alaqini sai da ta zama kamar tsaka wanda yake bakarari allati la tafi da hayra wanda wannan iskan ba ya tahowa da alheri aw huwa yawmul qiyamah ko shine ranar alkiyama la laila lahu wanda shi ranar alkiyama babu dare a wannan rana alam mulku الملك يومئذ بالله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
almulku mulki ya tabbata yawma izin wannan rana ai yawmal qiyamati rana alkiyama ya tabbata lillahi ga Allah wahadahu shi kadai wa ma talammanahu da kuma abin da ya tara shi min al-istiqrari wanda yake na tabbatarwa nasibun wannan ne nasaba ne na zarafi ga zarafi ai ya hukuma bainahum yana hukunci tsakanin su bainal mu'minina tsakanin mu'minai wal kafirin da kafirai bima buyyana da abin da aka bayyana shi ba da bayan wannan wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai fi jannatin nadimi suna cikin aljannan nan ta ni'ima halalan dan baiwa na Allah daga wajen ubangiji والذين wallazina kafaru كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين wallazina kafaru su ko waɗanda suka butulce ma Allah wa kazzabu suka karyata da ayatina da ayoyinmu fa ulaika to waɗannan lahum azabun akwai azaba gare su muhimin ta walakanci shadidon wadda take mai tsanani bi sababi kufurihim dalilin butulcewar su wallazina hajaru والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا سيرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين والذين هاجروا سوكو ودن da suka yi hijira fi sabilillah a cikin tafarkin addinin Allah ai da atiyi shine biyayya ga Allah yan makata suka yi hijira daga makka ila madina ta zuwa garin madina sun makotelu sannan aka yaƙe su aka kashe wasu daga ciki aw matu ko ko suka mutu kan hanya la yarzuqannahum wallahu rizqan hasanan Allah zai ba su arziki arziki kyakkyawa ko rizqul jannati shine arzikin shiga gidan aljanna fa inna Allah dai ubangiji Allah lahu khairur raziqina shine fiyayyen mai azartawa ai a falan lamu udina shine fiyayyen mai bayar da baiwa la yuzinallahu لهم ودخلا يرونه وإن الله لعليم عليم
la yadhilannahum da sannu zai shigar da su mudhalan mashigi ya zo bilan min mimi da yamma mimin na rufa wa fata ya ko ay mata wasalin sama ai idhalan shine shigarwa aw mawli'an ko ko zai ba su bagire ya ralauna hu da yayyadda da wurin shi kuma da jannati shine gidan aljanna wa inna allaha kaga dai ubangiji Allah la alimun Allah masani ne jini ya fi da irin niyoyin halimun kuma mai tsananin haƙuri ne an yi hadiyam da gabarin ya masu azaba al'adar zalika ومن أعقب بمثل ما أوجب به ثم وجي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور
zalika ayan lazi qasasnahu alayka wannan abu da muka baka labarin sha annabi wa man aqaba wanda duk aka azabatar da shi jaza za a yi masa sakamako ne ga mu'mini ne daga mu'minai da misli da kwatankacin ma ba abin da aka azabatar da shi bihi da shi zulman akan zalunci min al-mushriki na ga mushrikai ay qatalahum an yaƙe su kama qataluhu kama yadda suka yaƙe shi fi shahrul muharram a cikin watan muharram sun bugiya alaihi sannan aka yi zalunci a kansu ai minhum daga gare su ai zulima an zalunci su mu'minai bi ihrajihi da fitar da mu'minan nan min manzilihi daga masaukin su la yansu annahu Allah Allah ya ce wallahi zai taimaki annabi inna Allah sani dai Allah la akuwan ne yawan rangwamin ne alal mu'mini na gabarin mu'minai gafurun ne yawan gafara ne lahum gare su an qitalihim daga yakin da sun kai fi shahar haram a cikin wata ne girma zalika ذلك بأن الله يولد الليل في الليل ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير zalikan nasaru shi wannan gudunmuwa da aka samu da annan laha cewa Allah yulijin laila yana sanya dare fil nahara a cikin rana wa yulijin nahara kuma yana shigar da rana fil laila a cikin duhun dare ay yudhila kullan minhuma fil ahari yana sanya wannan ya shiga cikin wannan a dukkan su su biyan ya an yazi da bihi ya ƙara wannan da shi wa zalika wannan na asar kudratihi ta'ala yana daga gurbin ikon Allah madaukaki allati jahan nasaru wanda samun nasara yake zuwa a cikin tafiyar dare da rana wa annallaha nabi Allah sami'un mai yi ne ga du'a al-mu'minina addu'a nan ta mu'minai basiran kuma mai gani ne bihim da su haisu da alatihi mul imana lokacin da ya sanya imani ga su mu'minai din nan ba ajaba du'a'ahum sai Allah ya karbi addu'an mu'minai zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن zalikan nasaru ailan hakanan dai wannan nasara da aka samu dai da annallah cewa Allah huwal haqu shine gaskiya as-sabit wanda yake matabbaci wa anna ma yad'una abinda suke bauta ma ya zo bil ya'i wa ta'i ay ya abuduna abinda suke bautawa min dunihi ba Allah ba huwa al-asnamu sune gumaka huwa al-batil wannan ƙarya ne az-za'il wanda take mai gushewa wa anna Allah sanade Allah huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki ayal ali Allah shine madaukaki alakin da shay'in bisa ga dukkan komi bi qudratihi da iko ne al-kabir Allah shine wanda yake babba mai girma allazi yasburu kulli shay'in suwahu wanda duk abin da ba Allah ba sunan shi dan karami alam tara ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتبدئ الأرض مخبرا إن الله لطيف خبير alam tara ta alam yanzu baka yi sani ba annallaha cewa ubangiji Allah anzala min as-sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sararin sama madaran shine ruwa fata sujuhu al-ardu sai kasa ta waye gari muhala rakan tana mai daukar kore bin nabati da tsururuwa wa hadha shiyan haka da kaddani nan asar kudaratihi yana daga gurbi na kudarar Allah inna allaha ubangiji latifun mai tausasawa ne bi ibadihi ga bayi ne fi ihrajin nabati a cikin fitar da tsiri bil ma'i da samun ruwa kabirun kuma Allah masani ne ga ma fi qulubihim da abin da ke cikin zukatan bayi inda ta ahiya da madari a lokacin da ruwan sama ya yi jankiri lahu له
lahu ما samawati في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد na'am lahu ma fi samawati duk abin da ke cikin samai wa ma fil ardi da abin da ke bayan ƙasa lahu duka na Allah ne ala jihatil mulki ta fuskar mulki ne na Allah wa inna Allah kuma dai Allah huwa al-gani Allah shine mawadaci an ibadihi daga barin bayi ne alhamidu wanda yake abin yabo li awliyaihi ga masoya ne alam tara ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم alam tara ta alam yanzu ba kai sani ba cewa annan laha ubangiji Allah sahara lakum shi ya hore muku makal arla abin da ke bayan ƙasa min al-baha'imi na dabbobi wal fulka da jirage na ruwa a sufana sure jirage tajari da suke gudana ita jirgin nan fil bahra a cikin koyi lin rukubi ana hawa jirgin wal hamda da daukar kaya bi amrihi tana tafiya ne da al'amarin Allah ai bi izini da izinin Allah waya musuku sama'a kuma Allah shine ya rike sama min an aile Allah ta sa'a dan kada saman ta fado alal arli ga bayan kasa illa bi izini ai ba ne rike ta sai da izini ne fatuhuli ku dan Allah ya sako da duk sai ku halaka inna Allah sanu dai ubangiji jannatu ga mutane la rahufan mai rangwame ne rahimun mai jin kai ne fit tasjiri a cikin horewa wal imsak kuma da rikewa wa huwa allazi وهو ahyakum الذي أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سقاهم الناس فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وهو الذي أحييك وهو الذي shi dai ne sarkin nan a hayaku Allah shi ne ya raya ku bil insha'i da fara halittar ku sun mai mitukum kuma Allah shi zai karɓi rayuwar ku indanta haya ajalikum a lokacin da kowa ajalin shi ya zo ƙarshe sun mai huyikum Allah kuma shi ne zai raya ku inda ba'asi lokacin tashi alƙiyama inna da insana kaga dai shi mutum ayyana mushrika ne aikata kafirci la kafura wallahi ne yawan butul cewa ne lina amin lahi gani imomin Allah da tarkihi tauhiduhu saboda ya ki dawowa ya kadai ta Allah da kulli ummatin da kowace al'umma ja'alna man sakal mun sanya musu wurin ibada ya zo da suka hisi na kasarha shari'atan kowace al'umma mun ba ta shari'a ko munasikuhu wadda za su yi riko da ita ai amiluna da za su yi aiki bihi da wannan shari'a wala yunazu'unnaka ya rasulullahi kada su yi jayayya da kai yuradu bihi ana nufi da cewa annabi ne la tunazi'uhum kada ka yi jayayya da su fil amr a cikin sha'anin wannan lamari ai amr zabihati al'amarin yanka iz qalu lokacin da su yahuda suke cewa wai ma qatalallahu ahqqu anta aquluhu min ma qataltum abinda Allah ya kashe shi ya fi cancanta a ci akan abin da kukonka yanka wadu ila rabbika kai kira zuwa ga tafarkin addinin ubangijinka ai ila dini zuwa ga addinin Allah innaka cewa kai annabi la ala hudan wallahi kana bisa ga shari'a dinin addini mustaqimin wanda yake na daidai wa in ja da luka وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون wa in ja da luka annabi in kafiran makka sun yi jayayya da kai fi amar dini game da lamarin addini to fa qul ka gaya musu Allahu alam Allah shi ne mafi sani jama'a ta amaluna da duk abin da kuke aikatawa sai ya jazi kuma alaihi kuma Allah zai muku sakayya akan abin da kuka aikata wa haza wannan magana ta zo ne kabala al'amari da nake tali kafin a umarce shi da yaki da kafiran makka Allah ya hukumu bainakum Allah shi ke yin hukunci tsakaninku ayyuhal mu'minina ya ku mu'minai wal kafiruna da kafirai Allah zai hukunci yawmal qiyamati a ranar alkiyama in an zo bima kuntum fihi tahsadifuna ga abin da kuka zama kuna yin sabani cikin shi da an yi kula kullum min al fariqain la faqa wala la hari shine mu'mini ya kaza kafiri ya ce kaza ake samun sabani wato za a gane ranar alkiyama alam ta'lam ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير
alam ta alam shin yanzu baka yi sani ba da istifhamu tambaya anan da aka ce alam ta alam sai ya tafi litaqariri ya zo dan tabbatarwa ne ai tabbas ka sani annallaha cewa ubangiji ya alamu Allah ya san ma su samawa ma su sama'i abin da ke cikin sama wal arz da kasa inna zalika kamar dai wannan ai ma zikira abin da aka ambata shi kitabin yana cikin littafi huwa lawal mahfuz shine lawal mahfuz inna zalika kana je wannan ai ilmu sanin ma zikira abinda muka ambata ya siwa abu ne mai sauki alallah ga ubangiji Allah sahalon abu ne mai sauki a gaban Allah wa ya abuduna ويعبدون من دون الله ما لم يأتي به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير wa ya'buduna suna bautawa ayil mushrikuna su mushrikan nan min dunillahi suna bauta ba wani Allah ma lam yanzil bihi sultana abin da ba a saukar da hujja ba gare shi huwa al-asnamu sune suna bautar gumaka hujjatan babu wata hujja wa ma laysa lahum bihi ilmun da kuma abin da sani bai zai ke musu ba anna alihatun cewa wannan kuwayen gizi ne wa ma lizalimin min nasirin wani mai taimako bai zamo ba ga azzalumai bil ishraki da aiki na kafirci ya mana wa anhum azaballahi wanda zai hana musu azabar Allah ranar alkiyama wa yadda عليهم آياتنا آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يقضون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنك كرنتا musu آيهم من القرآن na القرآن bayyanatin wadda take tsakar sarari zahiratin tsakar sarari halin wannan hali ne da take zahiratin ta'arifu fi wujuhin lazina kafaru lil munkara to za ka san ko za ka ga abin kyama a fuskan nan ta kafirai ayar yankara musan da suke yi la ga ayoyin Allah ai asaruhu za ka ga alamar shi min al-karahati na kyamar jan alqur'ani wal ubusi za ka ga suna daura fuska ya kaduna sun yi kusa ya suna su fada billazina yatluna alaihim ayatina ga waɗannan da suka zama suna karanta musu ayoyin ai ya kauna fihim su fada mu masu karatun nan da labadashi da tsananin riko kol ka fada afa wanabbi ukum wai ba zan ba ku labari ba da sharrin da abin da yake zama sharri min zalikum daga wannan abu da kuke mana na kyama kuna walakantar da mu ai bi akaraha wanda yake zama abin kyama alaikum gare ku min alqur'ani daga alqur'ani ala matadu alaikum wannan da ake karanta muku kuna kyama a karanta to ga abin da yake shi nan wannan shine wuta za su je wuta وعد الله والذين كفروا Allah ya yi alkawarin su ga wasu ga duk wanda ya gutulce ma alqur'ani da anna masirahum cewa makoma kafirai ta tabbata ne ilai ha zuwa wutar jahannama wa bi isal masir ka ko ga makoma ta yi muni hiya a cikin wutar jahannama ya ayyuhan
الناس إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو يتمروا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahla makka ta mutanen makka lore ba masalon Allah ya buga muku misali anan fastani ulahu to ku ji misalin da Allah ya buga muku wa huwa shine misalin innal ladina tad'una kaga waɗannan da kuke bauta ma ta abuduna kuke bauta masu min dunillahi ba Allah ba ai gairi shine wani Allah da kuma asnamu shine gumuka lam yahluqu zubaban ba ta fa iya halittar kuda ismu jinsin suna ne na wani jinsi wahiduhu ɗaya a cikin kudan ta ce zubabar ya ka'u da yake fadawa alal muzakkar wal mu'annasi wala wai san ma'ulau ko da sun haɗu akan da alƙihi da irin halittar kuda wa in yasaluhu muzbabu tayan da kudan zai tsance musu wani abu yamma alaihim ga abin da yake jikin su na ibe na turarai wanda afarani ko ko za afarani almaladahu na biyi wanda suke kwabawa su tudanya jikin su da shi shi turaran ko za afarani la yastanqizuhu ai ba su iya samar da shi la yastarduhu ba su iya kau da shi minhu daga gare shi la ajabiyam saboda gajiyawarsu fa kaifa ya abuduna shuraka Allah ta'ala to dan menene suke bauta ma abokan tarayya ubangiji madaukaki haza amrun mustagarab wannan bakon al'amari ne wabbira an yi fassara an gare shi da darajar masu da dora misalin nan na ufa dalib shi mai neman yaro nan al'abidu shi ne mai bautar wani Allah wal madalubu abinda ake neman shi ma ya raunana al-ma'budu shi ne wanda ake bauta ma ma qadarullaha ma qadarullaha su yahuda da nasara ba su girmama Allah ba ai azzamu ba su girmama Allah ba haka kadari yi hakikanin girmamawa ai azamatu yi hakikanin girmama Allah iz ashara ku bihi ma lam yamtani min az-zubabi sadda suka hada shi shi Allah da wanda bai iya kare kanshi da komi daga kwada wala yanta sifu minhu ko ba iya sufantuwa daga kudan nan watan bai iya halitta shi inna Allah kaga dai Allah la qawiyyun wallahi ne tsananin karfi ne azizun mabuwayi ne galiban marin jayi ne akan dukkan al'amari ne Allah الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Allah ubangiji yastafi rusulan yakan zaɓi manzanni min mala'ikatu daga mala'iku wa minan nasu rusulan a cikin mutane ma yana zaɓin manzanni nazara wannan aya ta sauka lamma qala al mushrikuna lokacin da mushrikai suke cewa a wanzila alaihi dhikru min bainina shin yanzu an saukan mashi da wani ambato a tsakaninmu inna allaha ubangiji dai sami'un mai ji ne li maqalatihim ga maganganun da kafirai ke yi basiron kuma mai gani ne ga man yattahi zahu rasulan ga wanda ya rike shi manzo ka jibrila kamar mala'ika jibrilu wa mika'ilu da mala'ika mika'ilu wa ibrahimu da annabi ibrahimu muhammadin da shugaba annabi muhammadu wa gairihim da waninsu sallallahu alaihim wa sallama wanda tsira da amincin allah ya tabbata gare su baki daya ya alama ma baina aidihim أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور ya alamu Allah ya san ma bayyana aidihim abin da ke gabaninsu wa ma halfahum da abin da ke bayansu ai ma kaddamu abin da suka gabatar wa ma hullifu da abin da suka jinkirtar wa ma amilu da abin da suka aikata wa ma hum amiluna da abin da za su aikata ba'adu bayan hakanan wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura ga Allah ake mai da su يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda na yi imani da Allah irka u ku yawaita ruku'i wasu jidu ku yawaita sujada ai sallu ku yawaita sallah wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wahiduhu ku kadaita Allah wa fa'alul khaira kuma ku yi ta ayyuka na alkhairi kasalatar rahimi kamar sadar da zumunci wa makarimul ahlaki kuma ku zama masu kyakkyawan ɗabi'u la'allakum ko cewa ku ɗan kunya haka cikkulihu na za ku samu rabbanta ai ta ku juna za ku rabbanta jilba ka'ikul jannati da dawama a gidan aljanna wa jahidu billahi جاهدوا بالله حق جهاده واجتبيكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعزكم في الله وموليكم فنعم المولي ونعم النصير
wajidu ku yi kokari ku yaki fillahi a cikin jan Allah ai lai kamata dinihi dan a tsaye da addinin Allah haƙa jihadihi ku yi matuƙar kokari ciki bistifaraji ɗaƙati kowa ya zaba gwargwadon ƙarfi na fi a cikin ɗaukaka addini wa nasabu haƙa nasabtan nan da kace haƙa jihadihi alal masdari ya zo akan masdari wattabakum Allah shine ya zabe ku ihtarakum Allah shine ya zabe ku libinihi ga addini ne na musulunci ma ja'ala ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku kunci ba a cikin wannan addini ainihin babu kunci ciki ne da an halahu Allah ya sauƙaƙe muku wannan addini inda lalurati in lalurori sun bijiro muku kal ƙasar Allah ya ce ku ƙasar in kun yi tafiya wata yammumi ku yi taimama in kun rasa ruwa wa aka da lamai tafi in ba ka da ikon cin yankakke ka ci mushi wal fadiri ya hore muku shan ruwa halin tafiya kuna azumi limararin saboda rashin lafiya wa safar ko halin tafiya millata abikum wannan addini ne na baban ku Ibrahim annabi Ibrahim mansubun a janna sautanin da nazil hafili da sassauta wannan na hafala alkafi wajen kafi cewa abikum haɗafa bayani cewa ibrahimu shi ko ƙarin bayani ne kowa ayan lahu ubangiji allah samma kuma musulmi na tun azal shi ya muku suna musulmi min kabla tun gabani ay qabla hadha alkitab kafin a saukar da wannan littafi wa fi hadha a cikin wannan ayat alqur'ani wannan alqur'ani li yakuna rasul shahidan alaikum dan manzon nan ya zama mai shaida ne gare ku yawmal qiyamati ranar alqiyama annahu cewa shi ballaga kum manzon Allah ya isa muku da sakon Allah wata kunu ku kuma ku zamo antum ku shuhada'a kuna masu ba da shaida alan nasu ga mutane anna rusulum cewa manzannin da Allah ya aiko musauran mutane ballaga tuhum duk sun isan musu da manzanci fa ki musalata ku tsayar da sallah dawo mu ku dawwama alaiha akan kula da sallah wa atu zakata ku ba da zakka in Allah ya ba ku idan zakka wa atasimu ku yi riko billahi da igiyar alƙawalin Allah ai ku ku yi riko bihi da addinin Allah huwa maulaku Allah shine ubangijin ku mai ubangidanku nasirukum shine mai taimakonku wa mutawalli umurikum shine mai jibinta al'amuranku wa ni'mal maula madalla da ubangida huwa shine Allah wa ni'mal nasiru ba madalla da mai taimako ayin nasiru shine mai taimako lakum gare ku